السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna 23 ga watan al-muharram a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda shine karatunmu na farko a cikin wannan shekara kenan bayan dan ciro da muka samu wani sanariyar gyara wani kuma dalilin ruwan sama kallon cewa idan an yi waɗanda suke waje za su samu takura kusan dai ina ga karatu uku kenan da muka tsallake muna fata Allah madaukakin sarki ba mu ladan niyoyinmu mu haɗu da dan cigaba da karanta littafin al-arba'una nawawiya wanda yau za mu tashi a cikin hadisi na goma sha tara karatun kuma da muke a babban masallaci na garin gumel na fada mai martaba sarki ubangiji ya ƙara masa lafiya da imani Allah madaukakin sarki ya mada gandakatar da karanta daidai da aiki da daidai din. Al-hadithu tasi'u ashara an Abi abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف نعم muna hadisi na goma sha tara hadisi na goma sha tara an karɓo shi daga abbas abdullahi bin abbas daga cikin sahabban da sunan alkunyarsu su ne sunan mahaifinsu akwai abdullahi ɗan abbas shi mahaifin shi abbas kuma ana masa alkunya da abbas haka ana kiransa abul abbas abdullahi bin abbas dan baffan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yana da kuma cikin yara waɗanda suke yara ne har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya na ji bai wuce shekara goma sha tara ba har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya a zai ɗan abbas shi ne lokacin da aka haife shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauke shi ya yi masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa'allihu ta'awil Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara da alqur'ani ayi ittifaqi kusan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai wahala a ce ga wanda ya wuce shi wajen sanin ma'ana da fahimtar alqur'ani ɗaya daga cikin tabi'ai yace mun yi aikin haji tare da Abdullahi dan Abbas yawa mutane hudu ba da suratul tauba ya ce na rantse da Allah da ana aikin hajji da yahudawa da nasarawa da majusawa in sun ji yadda ya karanta surar ya yi bayanin ta yace na rantsa da Allah duk sai sun musulunta saboda yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore mashi fahimtar alƙur'ani da bayanin ma'anonin shi yana daga cikin mutane guda bakwai da suka haddace sama da hadisi dubu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutane yan kalilan da suka samu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su akan abin hawan shi akwai shi Abdullahi dan Abbas akwai Mu'adh ibn Jabal akwai dan uwan shi Al-Fadl ibn al-Abbas akwai Al-Hasan akwai Al-Husayn wannan mutum biyar da kuma sauran waɗansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kuma duk wanda manzon Allah ya goya yana ba shi wani ilimi ne da zai zamanto madogara ga al'umma hadisin wannan Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin malamai yana cewa wallahi da na karanta wannan hadisin sai na ga cewa duk rayuwa ta ma tana juyawa ne akan wannan hadisi yace kai can wanda ya jahilci wannan hadisin da zamu karanta a yau da ya goyi Mu'adh ibn Jabal da aka go fagen tauhidi da aqida da sauke nauyi shi ma a nan haka aka karantar da shi a ta'alamu ko a ta'arifu ma haƙƙun lahi alal ibad wa ma haƙƙun ibadi alallah ya ce Allah wa rasuluhu ala a cikin hadisun mu'az ibn jabal da ya goyi alfablu ibn al'abbas shi kuma a aikin haji a nan ne aka gano cewa idan mace tana aikin haji ita kuma ba ta sanya niƙabi a fuskarta ihramin mace shine cire niƙabi a aikin haji saboda alfadul yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata baiwar Allah ta tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tattaunawa da shi shi kuma yana lekota manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kare shi yana lekota manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kare shi saboda fuskarta a buɗe take wannan yasa malamai suka gano cewa kenan ashe mace idan tana aikin haji ita hiramin ta ne ko haramin ta kata fa niqabi a fuskarta ya goyi al-Hasan ya goyi al-Husayn na Abdullah dan Abbas yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ne na kasance a bayan sa yawman wata rana sai yace ya gulam ya kai dan karamin yaro inni uallimuka kalimat zan sanar da kai waɗansu kalmomi ana kiran jumla ko wasiya ko ka'ida ko doka ana kiransa kalma da ‘yan wuta suka ƙare maganganu a ranar gobe alkiyama sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha da haka ana iya samun jumla ko bayani a kirahi da kalma sai ce inni u'allimuka kalimat zan sanar da kai waɗansu kalmomi waɗansu wasiyoyi waɗansu ka'idoji malamai suka ce ka'ida ce guda bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hasarar da Allah dan Abbas a cikin wannan hadisi kowace madogara ce a cikin addini ihfazillaha tajidhu tujahak nasiha ta farko ihfazillah ya hafazka ka tsara Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye Allah tajidhu tujahak zaka same shi dab da kai idza sa'alta fas'alillah idan zaka roka ka roki Allah wa idan ta'anta fasta'in billah idan zaka nemi agaji ka nemi agaji a gurin Allah wa'alam ka sani an al'ummata wani al'ummar baki ɗayanta tun daga na farko har na ƙarshe lauji ta ma'ad da zai iyu a tara su kaf a guri ɗaya mece ce taruwar ala an yan fa'uka bishayi a kansu amfanar da kai wani abu sai aka ce shayi ko mai ƙanƙanta shi lam yanfa'uka wannan taruwar taka ba za ta amfane ka da komai ba illa bi shay'in fate da abin da yayi kad katabahu Allahu lak Allah ya rubuta shi naka ne wa in ijtama'u da kuma za su taru ko in ijtama'u nawa ya cire wawu amma dai na san ka bar da wawu a ciki ko wa in ijtama'u da kuma za su taru ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu duk duniya ta taru lam yadurruka ba za su iya cutarwar ba illa bi shay'in face da abin da yake qad katabahu Allahu alayka Allah ya rubuta shi zai faru a kanka amfani sai Allah ya ce manzo Allah ya ce laka cutarwar sai ya ce alayka haka kuma ka'idar larabci take duk abin da amfani ne akan ce laka akan yi amfani da la abin da yake cutarwa ne ko sharri akan an yi amfani da ala rufi atil akalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauke alqaduma wajaffata suhuf takaddu sun bushi ma'ana babu ƙari babu rage an gama in kaga ya faru Allah ne in bai faru ba Allah bai tsara ba yace rawahu tirmidhi wani hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasan sahihun kuma ingantacce wa fi riwayati ghairi tirmidhi a riwaya da ba ta tirmidhi ba ihfazillah tajidhu amamak ka kiyaye Allah ba ka samu Allah gaba da kai ta'arraf ila Allah fi raqa'i ka nemi sanin Allah madaukakin sarki fi raqa'i a lokacin da kake cikin yalwa kake cikin sarari kake cikin jin daɗi ka nemi shiri da Allah ya arifka fi shidda Allah zai gane ka Allah zai san da kai fi shiddati lokacin da kake cikin tsanani wa alam ka kiyaye ka sani annama asba'aka lam yakul li yusibaka duk abin da ya kuskure ma dama ba a rubuta ba zai same ka lam yakul li yusibaka bai kasance ba zai same ka wa ma asabaka abinda kuma ya samu da kai lam yakun li yukhti'aka bai kasance ba dama zai kuskure maka zai kuskure maka wa alam tasani anna an-nasra ma as-sabr ka'idar rayuwa ce duk inda ka ga nasara to ta tafi da hakuri anna an-nasra ma as-sabr duk inda ka ga nasara akwai hakuri wa anna al-faraja ma al-karbi duk inda ka ga buɗi aka ga sarari aka ga ƙofa to ta zo tare da bacin rai wa anna ma'al usri yusra kuma duk inda aka samu kunci to akwai yalwa wannan ita ce riwayar da Imam Imam Nawawi ya kawo wacce take ba riwaya wacce ta Tirmidhi amma dai malamai suka ce ita wannan riwayar da ya kawo Abdul bin Hamid shi ya kawo ta a cikin Musnad nashi amma isnadin ta da'ifi ne wani hadisin na abdullahi dan abbas shi abdullahi da shi hadisin ya faru amma kuma sai aka samu manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi riwayar wannan wasiyar ta abdullahi dan abbas kamar aliyu dan abi talib ya rawaito wannan hadisi abu sa'id al-khudri ya rawaito wannan hadisi sahal ibn sa'ad as-sa'idi ya rawaito wannan hadisin abdullahi ibn ja'far ya rawaito wannan hadisi wa fi asanidiha kulliha da'afun amma din riwayar an same ta da rauni wa zakar al-uqayli akwai malamin da ake kira al-uqayli shi kuma da ya tattare sai ya ce anna asanid al-hadisi kulliha layyina wannan hadisin duk isnadin da yazo da shi a duniya yana da matsala da riwaya Abdullahi dan Abbas din da ba riwayar ta Abdullahi dan Abbas din ba kowace akwai abun magana a kanta wa ba'daha aslahu min ba'd sai dai wata tafi nagarta akan wata amma dai bayan tattake magana wa bi kulli halin fa tariq hanashu allati kharrajaha at-tirmidhi hasanadun jayyida riwayar al-hanash wadda da ita imamu nawawi ya rawaito a wajen tirmidhi wadda imamu tirmidhi ya rawaito a cikin hazan tabin sa sunan tirmidhi ita wannan riwayar hasan ce kuma jayyida sai yasa imamu tirmidhi ya dogara da ita kawo ta a cikin littafin shi masu sharhin hadisi suka ce shi wannan hadisin ya kunshi wasiyoyi masu girma masu yawa akwai ka'idoji dunkulallu na addini cikin ta kamar yadda na faɗa farkon hadisin wani malami yake cewa tadabbartu hadal hadith fa adhashani wa kittu atish yace wallahi da nayi tadabburin wannan hadisin nayi tsokaci cikin shi sai na ga ya ban mamaki ya kayatar da ni wacittu afishu kamar na tashi sama yace fa wa asafan min al-jahl bi hadha al-hadith wallahi kai can duk wanda bai san wannan hadisin ba duk wanda ya rayu a matsayin musulmi ya koma ga Allah madaukakin sarki bai karanta wannan hadisin ba bai san abin da ya kunsa ba yace wallahi a ce masa kai can akwai fa'ida mai matukar gaske a gurguje cikin fa'idojin da za mu samu a cikin hadisin ga su kamar haka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ihfazillaha ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki mai ake nufi da kiyayar Allah maɗaukakin sarki shi ne ka kiyaye dokokin shi ka kiyaye haƙoƙin Allah ka kiyaye umarnin shi ka kiyaye hanin shi dama za mu tada a hadisi na gaba wa hadda hududan fala ta'taduha Allah ya iyakance komai sai da ya masa iyaka Allah ce kar a tsallaka wannan iyaka to in kana so ka kiyaye Allah idan Allah ya ce ga iyaka kar ka tsallaka ta wa huquq Allah na da haƙoƙi a kanmu duk abin da aka ce maka haƙƙin Allah ne ka tabbatar ka sauki wannan kiyayar Allah ce idan Allah ya umarni ka tabbatar ka aikata in Allah ya hana ka tabbatar baka aikata ba malam yace faman fa'ala zalika fa huwa min al-hafizin li hududillah duk wanda ya aikata haka ya kiyaye dokoki da iyakoki ya sako haƙoƙi ya bi umarni ya hannu akan hani wannan yana daga cikin mutanen da ake kiransu alhafizin da hududillah wanda Allah madaukakin sarki ya yabe su cikin littafin shi kamar da cikin suratul qaf hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib hada ma tu'adun wannan shine irin abin da ake alkawari li kulli awwab daga mutumin da yake yawan tuba hafiz mai kiyaye dokokin ubangiji waye mai kiyaye dokokin ubangiji mai kiyaye su ba sai sai man khashiyar rahman bil ghaib mai jin tsoron Allah a boye waja yazo kuma ranar gobe alkiyama bi qal da zuciya wacce take muni mai yawan tuba mai yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to kenan duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye umarnin shi ya hanu inda bai ya hana inda ya shata iyaka bai tsallaka ba wannan ana shiga shi cikin masu kiyaye dokokin ubangiji azamatu aduna bi kulli awadin hafiz to manya manyan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarta yace a kiyaye su kuma ya ambaci kalmar alhib cikin su yace akwai sallah wa min a'zami ma yajibu hibbuhu min awamirillahi as-salah wajibi ne mutane su tsare sallah hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin babu yadda za a mutum ya kiyaye Allah kuma bai tsaye da sallah har sai ka kiyaye Allah to sannan madaukakin sarki ya yarda cewa kana cikin masu kiyaye dokokin shi haka nan alwala da sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min babu mutumin da yake kiyaye alwala ya zauna cikin alwala sai mutumin da yake da cikakken imani ma'ana duk mutumin da za ga koyaushe cikin tsarki yake ba zai daba ya tsari ya tashi ba tare da ya tsaftace jikin shi ba ya yi bayan gida ba tare da ya tsaftace jikin shi ba ka ji shi alamar zarnin fitsari zarnin kashi wani alama ce ta rahin imani amma duk mutumin da zai yi alwala ko zai tsugunna ka ya ɗauki hogi ko ya ɗauki ruwa wani alama ce ta mai kiyayewa idan zai shiga bayan gida zai yi abin da zai tsaftace kansa ba tare da yamu al'umma ba wannan alama ce ta imani Allah madaukakin sarki ya yabo wasu mutane a cikin alqur'ani yana ce da su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina cikin abin da aka ambata shine mutane idan za su yi biyan bukata sukan hada abubuwa guda biyu sukan fara tsaftace gurin da janabar ta fita ko najasar ta fita kafin su tambala hannunsu idan sun yi tsugunno to kafin su kama azzakarinsu suna ɗauke abin da ya taɓa na fitsari kafin su cambala hannunsu a bayan gidan suna ƙoƙari su rage dattin sannan kuma su cambala hannunsu in sun ƙare su tsabtace hannunsu da waye sannan ku yi ƙoƙarin zama a cikin alwala wanda aka same shi da wannan yana daga cikin masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce ya shiga cikin aljanna a banka sai yake jin karan takalmi irin ganye da ya zubo kakara kakara kakara wani yana takawa da mar Allah duba bayansa sai ya ga ashe Bilal ibn Abi Rabah shine a bayansa da ya dawo sai abin ya ba manzon Allah mamaki ya ce sahabbai na sai Bilal ya ce Bilal me ya faru da ke jin takalmin ka a bayana a cikin gidan aljanna wani aiki kake da akwai ya ce shi abin da ya sani bai taba zama ba tare da alwala ba duk lokacin da alwalarsa ta karye to zai daura wata in ya daura kuma sai ya raka ta da raka'a guda biyu wani ita ce ta sa aka wa manzon Allah albishir tun kafin a je lahira ga fa Bilal yana zagayawa a cikin garkar sai sun ci wannan dan itace ci wannan itace tun ba bai mutu ba so kiyaye sallah da kiyaye alwala yana daga cikin abin da ke taimaka mutum ya zama to mai kiyaye dokokin Allah ihfazillah wa mimma yu'maru bihibbihi al-ayman daga cikin abin da ake so a kiyaye shine akwai rantsuwa Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku duk abin da ka rantse akan shi to ka tsaya akan sa na rantse da Allah ba zan yi kaza ba to ka tsaya akan haka na rantse da Allah zan yi kaza to kai na rantse da Allah kaza kaza ne to a tabbatar kaza ne kada ka saida ko dan zaka saida kai rantsuwa ko dan zaka saya kai rantsuwa za a saida ma abu ka ce wallahi ya kare baya daraja a kasuwa wallahi da na kai kaza da kaza ma tsakiyar kuɗi na ya fita kuma wannan bai kashi ba sai an saida ma ka tabbata kai ana da ki hanci wannan baya daga cikin kiyaye rantsuwa duk abin da ka rantse ka ambaci sunan Allah to a tabbatar gaskiya ne yasa Allah ya ce wahfazu aymanakum kaga kalmar al-hifz da ita Allah ya amfani a cikin alkur'ani lalle mutane idan sun rantse su kiyaye wannan rantsuwar tasu sai abin da ya zo a cikin hadisi wanda yake wajibi ne hima a kiyaye shine min dalika hibbur ra'si wal batni a rawaito a cikin hadisin Jabir ko Ja'far idan ban manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ya ji kunya ta Allah madaukakin sarki cikar kunyarsa shine wanda ya kiyaye ar-ra'sa wa ma wa'a walbatna wa ma hawa shine mutumin da ya kiyaye kansa da duk abin da kan ya dauka shine sanin Allah da kiyaye haƙin Allah madaukakin sarki kai da abin da kan ya dauka akwai harshe akwai baki akwai hanci akwai idanu wannan duk suna cikin kai ko walbatna da ciki wa ma hawa da abin da cikin ya kunsa babban abin da ciki ya koyi ba ba gani ita ce zukatanmu kuma su ne malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya dunkule su cikin suratul isra'i inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lalle da ji da gani da zuciyarka da kake tunani kake hange da ita waɗannan duk abin tambaya ne a gaban Allah maɗaukakin sarki lokacin da kai kirin kake lissafa mugunta da sharri kake lissafa munanan abubuwa kake gano hanyoyin da za a zartar da su ka zartar zaka wa Allah madaukakin sarki bayani in ka saka kunnanka jin gulma da annamimanci da cin zarafin mutane da wulakanta al'umma kana jin dadi zaka wa Allah madaukakin sarki bayani akan abin da kunnanka ya ji idan bakinka ya furta ƙarya izgilanci annamimanci gulma cin zarafi waɗannan abubuwan da bakin ya furta su ma abubuwan tambaya ne inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula lalle kenan daga cikin mai so ya kiyaye haƙoƙin Allah madaukakin sarki waɗannan manya manyan abubuwa guda hudu ana da bukatar ya tsare su sallah akan lokacinta ya kiyaye tsarki da kuma alwala ya kiyaye rantsuwar shi ya kiyaye dukkanin abin da Allah ya sanya mai na gabbai ya kuma kiyaye zuciyarsa ya zamanto zuciyarsa lafiyayya ce amintacciya ce illa man atallaha bi qalbin salim wannan a bangaren umarni kenan a bangaren hani manya manya abubuwan da ya kamata a kiyaye kuma Allah ya ambace su da kamar alhib wa min a'zami ma yajibu hibbuhu min an-nawahi fadin Allah madaukakin sarki al-lisana walfarja shi ne a tsare dai wancan aya da muka kawo a tsare harshe a tsare farji almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa nabiyu yace admanu lahu aljanna wa zai kiyaye mu abinda ke tsakanin geman shi guda biyu gashin baki da gemun shi ina harshe yake tsakanin su yace duk wanda ya tsare mun da kuma abin da ke tsakanin namanta abin da yazo cikin riwaya ko cinyoyin sa guda biyu ne ko dai menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kinaya ce ta farji sai ce ni kuma wallahi na mai alƙawarin shiga aljanna duk wanda harshen sa ya tsamu ya fada da harshen sa lafiya kalau ya rabu da farjin sa lafiya kalau yace to wallahi wannan mutumin na masa alƙawarin aljanna wannan kuma ne inda gizan yake tsaka ba kowa bane isa ya kwaci harshensa ba kowa bane isa ya kwaci tsaretinsa sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi in kuma ka tsare to kana da alƙawarin gidan aljanna yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa da lissafo masu imani inda almuslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات har inda yake ke cewa wal hafizin furujahum wal hafizati wal zakirin Allah kaseeran wal zakirati a'ada Allah lahum maghfiratan wa ajran azima masu tsare farjojin su cikin maza da masu tsare tsirecin su cikin mata masu ambatan Allah da yawa cikin maza masu ambatan Allah da yawa cikin mata da sauran sifofi guda takwas sai Allah ce a'adda Allahu lahum maghfira wani Allah ya musu alƙawarin gafara wa ajran azima da kuma lada wanda yake mai girma kuma Allah madaukakin sarki da ya siffanta masu imani a cikin suratul mu'minun da suratul ma'ari yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun sune masu tsare farjin su da haka kenan cikin ma'anar ihfazillah akwai abin da zaka kiyaye na umarni akwai abin da zaka tsare na hanin Allah madaukakin sarki to mene ne sakamakon sai ce ya hafafka in ka kiyaye ma Allah zai kiyaye ka to wace irin kiyayewa Allah madaukakin sarki zai maka malamai suka ce duk wanda ya tsare dokokin Allah ya kula da haƙoƙin Allah to shi kuma sakamakon sa Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi kamar ka'idar aljaza'u min jinsil amal in fa billah ya hafafka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata wannan ka'idar a cikin alqur'ani uzkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تشكرون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وذلك كمر قائدة شيخ الديني إن كي الله مدوك تنسلكي زي مكة وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وتك الأورن دانا دورا مكو نما ذن تك الأورن دانا أوكا مكو وانا قائدة شيخ يسا يسا احفظ الله يحفظك إن كي يا الله تو الله مدوك تنسلكي shi ma ɗin zai kiyaye ka to menene kiyaye da Allah madaukakin sarki zai maka malamai suka ce kiyayewa kala biyu duk in ka kiyaye Allah madaukakin sarki to kiyaye biyu Allah madaukakin sarki zai maka Allah zai kiyaye maka duk abin da yake na amfanin ka ne a duniya hibbuhu lahu maqi masalihihi masalih dunyahu ka hibbihi bi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi duk wanda ya kiyaye dokokin Allah da umarninsa da hannun shi ya kauce haƙoƙin ubangiji shi kuma Allah zai bashi kariya a cikin jikin shi Allah zai bashi kariya a cikin yaransa Allah zai bashi kariya a cikin iyalansa Allah zai bashi kariya a cikin dukiyar shi so a duniya da ina gaba abin da dan adam yake nema sama da wannan in kana so Allah ya tsare lafiyarka da gangan jikinka to ka kiyaye Allah madaukakin sarki in kai wasa mafi kankanta ka sha taba to zai wahala ka mutu baka tari zai wahala mutu sai mafi kankanta in ka kara da shan giya da shan ka kara da shan giya da shan kwaya da wasu abubuwan to rasa tsabewar da lalacewar karuwa za ce in ka zama to mazinaci kaga ga cutar fitsari ga cutar gonorrhea ga cutar HIV ga cutar kaza ga cutar kaza in ka ƙara ga cutar ka kuma har ada aka yi istifaki ba babu abin da ake saidawa a duniya ake kushewa kamar taba kuma babu abin da ake so kamar shi yau duk mai kire da idan ya bude taba sai ya ga cewa cinikinsa ya karu cikin ɗan ƙanƙanar lokaci ya garin tsassan ya riba sa tana rubawa amma ko a tv aka yi tallata sai an sanar cewa hukumar duniya ta lafiya hukumar lafiya ta duniya ko a najeriya federal ministry of health once ta ja kunne ta yi gargaɗi sai a gaya maka dokokin kala da yawa ne wani gurin aliyabal su da yawan masu shan kwaya ko masu shan taba suna da barazanar mutuwa suna da ƙananan shekaru wala lokacin na karanta ya yi tuno ina waɗanda muka taso tare da su ina waɗanda muke gani a gabanmu ana ziga su masu ƙarfi ne sun fitu na al'umma yanzu wasu babu su wanda suke nan kuma suna nan ƙananan yara suka ɗaukan kara su kora su gida da shekarun da komai ɗan shekara arba'in ya garo ɗan shekara sha uku ya ɗauki kara su ɗan kuma heta so kaga kenan mafi ƙanƙanta idan baka tsare Allah maɗaukakin sarki ba zai tsare ma gangan jikinka ba in ka tsare Allah zai tsare maka gangan jikinka Allah zai tsare maka yaran a cikin hudu da muka jeranta ko wa kana abuhu ma salihan kusan kutuba guda uku muka yi har ƴaƴa suna cin albarkacin iyayensu idan ƴaƴa sun zamanto iyaye sun zamanto na gari to ana ba su kariya a cikin ƴaƴansu Allah baya bari zuriya su ta tozarta yasa aka ce masu imani ma ba sa barin duniya babban abin da ke tada hankalin mutum idan ya zo mutuwa shine da za ga ana jiki mutum yana tunanin me ya bari anan kuma me zai sadda a mutum zai ga ya sha wahala ya sha fama ya tara wannan ya gina wannan ga ƴan uba ga abokan fada ga abokan hamayya ga wane ne yanzu duk wani abin zai tafi ya bashi sannan an je lahira ya za'a ya za'a da ran farko ya za'a da rai na biyu ya za a yi da yara ya za a yi da ‘ya'ya ya za a yi da kaza sai mutum kaga ya haɗa tunani lokaci guda babu alfa sai Allah ya turo mala'iku su masa bishara na hannu auliya a kwamfil hayatid duniya wa fil akhirah za a musu bishara inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika Allah ta khafu wa la tahzanu mala'iku za su ga musu Allah ta khafu kada ku ji tsoron abin da za ku fuskanta na alkiyama wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da za ku bari Allah zai samu jikunci al'amuran ku cikin su Allah zai bada kariya cikin iyalinka zai bada kariya cikin ƴaƴanka to wanda yake so ya mutu salin alin Allah ya kula da bayansa to ya kiyaye yasa da aka zo cin dukiyar maraya sai yace menene wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in ba ka so kai ma ƴaƴanka su walakanta su tozarta su wulakanta kai ma ka kiyaye ƴaƴan wasu sai Allah tsare ka yana daga cikin ihfazillah ya hafalka to mataki na farko Allah zai tsare gangan jikinka zai tsare ƴaƴanka zai tsare matanka zai tsare maka dukiyarka duk wanda yake kokarin tsare hakkin sun Allah madaukakin sarki in ba zarrafawa ba to Allah madaukakin sarki zai tsare dukiyarka Allah zai hana gobara ta ci Allah zai hana barayi su yi nasara a kanta in kuma an samu gobara ta ce ko barayi sun ɗauka wannan kuma ta jarrabawa ce da Allah maɗaukakin sarki ke jarraba masu imani don a kankare manyan laifukan da sun fi duke da kuma take da duniya ne wannan ita ce hibs na farko ihfazillah ya hafazka a duniya zai maka wannan wannan usani min alhibs kariya ta bi da Allah zai baka yace wa huwa ashrafun naw'ain ita ce mafi alfarma hibdullahi lil abd fi dinihi wa imanihi ina Allah ya tsare maka addininka Allah ya tsare maka imaninka in dai mutum ya kiyaye Allah to Allah zai tsare imaninka duk inda za a je a dawo to imaninka a tsare yake to babban asara da dan adam ke yi a rayuwa ita ce asara ta imani idan Allah ya tsare imaninka to ka ci nasara duk inda jarrabawar rayuwa take duk inda ake faɗi ka tashi duk inda za a gwamutsa akwai daɗi akwai wuya akwai tsanani kai Allah zai tsare imaninka kuma Allah zai tsare addininka yayi ka ahlus sunna ka rayu sunna ka mutu kana musulmi kana bai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare duniyanka Allah madaukakin sarki ya tsare lahirarka Allah zai tsare ka daga shubuha wacce take fatar da mutane ya hadar da kai daga shubuha wacce take mai abun haramun ce ya tsare maka addininka hatta a lokacin mutuwar akwai jarrabawa shedan yana zuwa abokan banza suna zuwa kuma kowa kokari yake yi nasara a kanka so idan aka ga wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku sai su baka kariya a daidai wannan lokaci din Allah ya karbi imaninka akan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da wani sahabi sai ya ce in ka go kwanciya kayi addu'a daga cikin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi sai yake cewa Allah idan ka dawo mun da raina tunda mun kwanta bacci cirewa ake ya ce to in ka dawo min da raina fa hafazha bima tahfaz bihi ibadatu salihina Allah madaukakin sarki ka kare min ita da abinda kake kare rayukan bayinka waɗanda suke salihai so daga cikin ma'ana ihfazillah yahfazka a duniya zai tsare maka dukiya ƴaƴa iyali da zangar jikinka a tsarin addini zai tsare addininka zai tsare lafiyarka kenan mai ihfazillah ya hafaska duk wanda yake so duk inda ya shiga addinin sa kada to zarka to ya tsare dokokin ubangiji da umarnin shi shi kuma Allah alƙawari zai bashi kariya akan abubuwan da ya nema ihfazillah tajidhu tujahak wa fi riwayatin amama ka kiyaye Allah zaka samu Allah dab da kai ko ka sauki Allah ka rasta kiyaye Allah Allah madaukakin sarki zaka gan shi gaban ka ay anna man hafiza hududallahi wa ra'a huquqahu wajada Allah ma'ahu fi kulli ahwalihi حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون to ana kenan duk wanda ya kiyaye dokoki ya bi umarni ya kauce ma hani ya san hukokin Allah madaukakin sarki duk inda yake to Allah madaukakin sarki na tare da shi in kana tare da Allah Allah zai tsare ka Allah zai baka nasara Allah ya kiyaye ka ya tabbatar da kai ya datar da kai duk abin da ka sa za ka ga akan daidai kake tafiya duk masu bin ka da mummuna sai dai su kare an yi wani malami da wasu mutane gungu suka zo suka same suka ce wai dan Allah mai kake suka ce duk bala'in da ake jefawa a duniya mun jefe ka da shi duk jarabar da ake mun maka amma hekara daya hekara biyu hekara uku hekara hudu dan Allah mai kake ya ce wallahi ba abin da nake illa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta in na zo zan shiga garin ku na tsaya na tsaya na yi addu'a Allah alherin da yake cikin ta kada ne da shi Allah duk sharrin da yake ciki Allah ka tsare ni shikenan an gama in ya shiga azkar na safe azkar na yamma sun yi jaraba sun kasa yana to wannan wani irin mutum ne ihfazillah ya hafazka kai din yanzu da kare na kanka wallahi wani suka zo suka gaya maka jarabar da suka yi a kanka hekara da hekaru kai mamaki an yi kudin goto an yi tsafin an je Nijar an je da magaran an je Bauchi an je Azare an je duk sun haka da kake wake da wani din kai din لهم مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله Allah madaukakin sarki na da wasu mala'iku da suke yake turuwa su bada kariya a kanka abinda ake da bukata kawai ka tsayu Allah zai baka wannan kariya da ihfazillah ya hafazka yanzu da muke karanta da yawa mutane suka ji za su yi wata damara su gyara hirin su tsakanin su da Allah madaukakin sarki saboda maganin muyagun koyi Allah ya tsare mu da su daga cikin gabobin hadisin shine ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka san Allah madaukakin sarki fi raqa'i a cikin sassauci a cikin yalwa a cikin wadata Allah madaukakin sarki zai san ka lokacin da ka shiga cikin kunci ma'rifatul iqrar bihi me ake nufi da ta'arraf ila Allah fi raqa'i shine ka tabbatar da Allah ka gaskata Allah ka yi imani da shi wani hina abinda duk musulmai suke yi ya aka yi na san Allah me kake tsakaninka da Allah ka ce na san Allah na yadda shi Allah ne na yi imani da shi ina bauta maka wannan imani ne ga magari haka kowa ya san Allah yanzu a cikin waye bai yi haka da wani abin da muka lissafa waye baya yi waye bai yadda akwai Allah ba anan mutum nawa ne ba ko ɗaya ko waye bai gaskata Allah ba babu ko ɗaya waye bai imani da Allah ba babu ko daya wannan imani ne ga magari ta'arraf ila Allah tarra kha'i dan mun imani da Allah kan wannan amma akwai kuma ta'arraf ila Allah tarra kha'i ma'rifatan khassa kawa Allah sani na musamman hina zuciyarka gaba ɗaya ta karkata zuwa ga koma zuwa ga Allah madaukakin sarki komai na kai koma kana jira mai Allah zai ce komai Allah ya hana ka hannu wal inqita'u ilai ka rabu da kowa ka kama Allah wal'unsu bihi ka ji ba ka samun nutsuwa ne lokacin da kake ambatan Allah astagfirullah astagfirullah la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar subhanallah la ilaha illa Allah la haula wala quwwata illa billah lokacin da kake wannan kana ji kana nutsuwa kana jin dadi so wannan ita ce alama akwai sanayya tsakaninka da Allah madaukakin in babu wani azanka kana karatun alqur'ani in babu wani azanka cikin masallaci kayi nafila kana jiran liman ya zo a yi sallah ba ka damu ba liman ya zo ko bai zo ba ba ka cikin masu ni ina liman yake wani shiga ni ba wanda zai shiga a karamu kalla bismillah za ka ji kamar tsikara su ake kamar fada ake musu da ya gaba kuma aka ce astagfirullah astagfirullah ya zama masallaci sai ya zauna me zai in an yi sa'a kawai ne da ya yi musu akan siyasa da ba gurma so daga ciki shine a ga zuciyarka tana nutsuwa da ambatan Allah madaukakin sarki in ka zo wajen karatu baka samun damuwa wa tuma'ninatu bi dhikrihi a ji kana gamsuwa kana jin dadi idan an ambaci Allah madaukakin sarki wal haya'u min da zama to kana jin kunyar Allah in ka ta aikata zabo ka suna ka ce to Allah yana gani dai sai ka dan sirri yadda wani in ya gaba bansa zai kuɗi to kai ma ka tuno Allah ka kuɗi so wannan ita ce ma'arifar da ake bukata a nan gurin wa harbatu lahu da ganin kwarjini da girman shi wannan ita in aka samu irin wannan ma'arifa din to ita ce duk lokacin da ka buƙaci Allah zaka samu Allah tare da kai hiya allati yaduru hawra al-arifun wannan kuma ita ce horan da aka wa sufaye tun asali wannan bayani da muka yi na gaba biyu ne asalin abin da aka gina sufanci akan shi asalin sufanci ba na ce sufanci ne yanzu ko asalin sufanci akan gyaran zuciya da tsaftace ta cire ta daga duniya da hada ta da Allah madaukakin sarki wannan hido sufanci na gaskiya in kana so kuma ka ga adalcin ahlus sunna ka je ka karanta littafin al-istiqama na ibnu na ibnu taymiya babu inda aka wa sufaye adalci a duniya kamar wannan littafin zai gaya maka suwaye sufaye na gaskiya na adalci wanda suka rayu a kan gaskiya ina ji mun san sha'awa na ko sha'awa na tu ba mu san ta ba ko wata sufiya ce ita in ta yi addu'a kawai tana ji kamar yankan wuka ce ɗaya daga cikin sufaye alfabul ibnu iyaz sai zo ki tambaya ta yake cewa wai me yasa idan kin yi addu'a kamar yankan wuka sai take cewa ka san Allah zaka gane yadda abin ke faru sai ga da ta wai duk abin da yake nan bai kai matsayin da zai daga hannu ya cewa Allah Allah ya karba ba so kenan idan kana so ka narke ka ga yadda ka san umarni kake badawa a amsa shine kai ma ka zama to Allah madaukakin sarki komai duk abin da kawa Allah ya zama to da Allah ka karkata zuwa gare shi wallahi za ka yi mamaki ne ta'arraf ila Allah tajidhu tudahak in dai ka san Allah madaukakin sarki to za ka ga Allah kamar a gaban kai kai ta'arraf ila Allah fi rakai ya'rifka fi shidda to shi ya Allah madaukakin sarki zai soka ile suka ce shi Allah zai soka ya kutunto ka zuwa gare shi in kai addu'a ya amsa maka in ka fada cikin tsanani da kunci sai Allah madaukakin sarki ya amsa maka da ka shiga kunci kana daga hannu sai Allah ya baka in ka kalli littafin alqur'ani ko surorin da suke cikin alqur'ani zaka sha abin mamaki annabi ibrahim rayuwar shi gaba ɗaya kan haka take ko ba haka bane ba duk annabawan Allah ba akan haka suke annabi yunus da ya fada cikin ruwa kifi ya haɗiye shi sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin malamai suka ce yana faɗin wannan kalmar mala'iku a sama suka ce haza sautin ma'aruf min biladin gariba wannan sautin mun san shi amma daga inda sautin ya fito ba mu san ba ko daga ina ne amma sautin mun san shi yanzu da yaga cikin jirgi cikin kifi an kwace sanin su ba su sani ba nan sai ilimin Allah madaukakin sarki suka ce ya Allah wannan mai maganar mun san sautin shi amma daga inda yake kiran ba mu san wannan garin ba yi a cikin kifi yake Allah ce to falaula annahu kana minal musabbihin ba dan tun da ba yana cikin masu tsarkake Allah da tasbihi ma'ana kenan lokacin ana zaune lafiya kallon musifar ba ta zo ba ya tana da Allah ko bai tuna shi ba shi yasa yanzu sai Allah ya ba shi taimako malamai suka ce sai mala'iku suka ce to Allah ka amsa mashi man yace yanzu nan fa zan amsa mashi aka umarci kifin ya je bakin teku yayi aman shi to saboda ya shiga zafin ciki da amayowar sai ya zamanto kuma jikinsa ya yi laushi baya iya motsi Allah ya ce wa abbatna alaihi shajaratan min yaqtin anan Allah madaukakin sarki ya umarni ciyawa ta fito wacce take akwai ƴaƴan itatuwa ko ƴaƴan marmari da za a iya tsira a ci ya bada kuzari a jiki shine kamar irin su kankana irin su gurji irin su kabewa irin su a tune dangin yaqtin Allah sai fituwa da Annabi Yusuf yana kwancan wannan zai gargada ya gurguri kai ruwa a yaluri kankana ya kunguri kurji da ita samu ya warta ke su shi waɗannan abubuwan kenan suna da ɗan amfani ko lokaci zuwa lokaci ka ɗan yi ledar kankana a ɗan samu kurji a yanka a ɗan samu salat da kayan tumatiri da wane ne a amfasa yana daga cikin abin da yake gyara jiki ya tsabtace jiki eh mutum ya zama to akwai vegetable a cikin abincin shi fir'aun ya yi irin abin da annabi yunus ya yi shi ma da ya ji mata sai sai la'ila ha'illa abin ne amantu annahu la'ila ha'illa lalazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal musulmina ya ce na yi imani amantu don a gane imanin ya ce la'ila ha'illa lalazi amanat banu isra'ila imanin da ubangijin da ba kowa bane shi ne wanda bari isra'ila suka yi imani da shi yace Allah ana minal muslimina ina cikin musulmi Allah ya ce mashi al'ana a yanzu ne zaka ce mun amantu an gama da wannan baji ba za a yi imani da ita ba kaga kenan me lokacin da yake cikin wadata da yalwa bai tuna da Allah da shi da haka yanzu da shigo cikin kunci ba ruwan Allah da shi so kai ma idan kana so ka shiga kunci Allah ya tuna da kai to yanzu da kake zauna lafiya tuna da Allah da haka yanzu ne ake gina lahira yanzu ne ake gina kunci idan ka samu a samu sadaka a samu taimako a samu sada zumunci a samu sallah ta dare a samu tsayuwa a samu kaza waɗannan abubuwan suna taimakawa cikin rayuwa annabi ibrahim da aka jefa shi cikin wuta kafin ya karasa cikin wutar allah maɗaukakin sarki ya bashi arziki kunna na mutuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda mai kafin wannan din ta'arrafa ila allah bi hali rafa'i ya san allah ya kiyaye allah lokacin da yake zaune lafiya kai duk tarihin annabawa ma haka yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sauran annabawa duka inda sun shiga kunci za ka ga a take allah maɗaukakin sarki ya kawo agajin shi وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وانا إتسي معنى إياك نعبد وإياك نستعين أنت مبين أن من الله صلى الله عليه وسلم أكل الدعاء فيك الدعاء هي العبادة إياك نعبد كنا إذا استعنت فاستعن بالله وإياك نستعين معنى دون روء كيجي وجه الله متوفيق malamai suka ce wanda suke zama lafiya shine hatta abin da dan adam zai iya yi ma ka kale hika roki Allah hatta agajin da dan adam zai iya baka ka kale hika ne ma a wajen Allah akwai mutanen da in suka zo manzon Allah bai musu mubaya sai ya ce ina kamu zan baka mun mubaya amma kamun alƙawari ba wanda za ka roƙa komai a duniya sahabban da suka ma hannun manzon Allah sai mubaya idan suna tafiya akan doki bulala da suke dukan doki ta kwaci in kai ne za ka ja burki ka ce da Allah kar maka da an ba ni idan dole nan to ba sai ai ce mako ci sai dai su tsaye da doki su sakko su ɗauki dole nan kowa ce maka amma mu ni ma ce mako ne su za su kama su za su hau ba sai yana kwance ga ruwa mai kun ba zai ba sai dai ya sakko ya buɗe randa ya sha ya sake dawa ya hau yana kasin kinsa ya faɗa ko biransa ga wani abu da biran ba zai ce bari Allah ba ni sai dai sako daga kan gado ya dauki biran ya sake komawa kaga wannan duk adin suke yi to akwai mutanen da suke ganin tsakanin su da Allah har irin wannan taimakon ba sa nema a gurin kowa sai a wajen Allah agaji wanda dan adam zai iya yi ba sa nema yanzu gobara ta kama in wani yake ihu me yake nufi mutane su agaza masa za su iya kuma za su iya yi ba za a zo da ruwa da komai su yi to akwai wanda sun a gurinsu su ce ihu a taimaka suna ganin sun faɗi sai dai su yi iya abin da za su in Allah ya aiko wanda ya aiko ya taimaka su yi kai kuma yanzu karki dan kai kama da wuta ka sai malam ba ya ce kar a yi eh ya danganta da imanin ka kai in imanin ka ya kai kana da mafita a wajen Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai me muke da akwai a cikin hadisi تعرف إلى الله سرا وإذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إن الأمة سنة توسع أنفانيك ولا أنفانيك da kai ba sai abin da Allah ya rubuta cutarwa sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka wani abin da ya shafi kaddara kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa babu abin da zai faru na musifa a ƙasa ko wanda zai faru a ƙasa ko a cikin kawunanku illa fi kitabin min qabli annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da zai faru na alkhairi ko sharri Allah sai da ya rubuta shi shekara 50 kafin ma Allah halitta sammai da kasai kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa farkon halitta a duniya alkalami da Allah ya halitta alkalami sai sai masa uktu sai mai zan rubuta ya Allah sai ce uktu maqadiral khalqi ka rubuta duk abin da zai faru da kowace halitta tun daga samar da ita har mutu har mainan da yake kofar gidan ka yana ciki ga ran da za a samo irinsa ga yadda za a dasa irin ga garin da za a dasa ga wanda zai siyo ga yadda za a shiri ba ga yadda za a karba ga takin da za a sa mashi ga ran da za a shuka shi ga ran da zai kama ga ran da zai yaya ga yadda za a ke masa tsiyaye duk shekara ga ran da zai mutu duka wannan yana makajir al-khalq so wanda ya san da wannan bai da niyyar abin da zai faru ba shi da damuwa akan abu komai Allah ya rubuta shi yasa za ka ga wani yana da gasa yana da iyaye ana kansa da karatu akai hi jami'a ya kasa akai hi kwaleji ya kasa akai hi kasar waje ya kasa akwai hi guri kaza wannan karatun Allah bai rubuta ba nasa ne ba zai samu ba wallahi na san ɗalibin da na gani a Sudan kwace ban labarin shi a sudan babansa ya ce masa kawai so na ka kamun takarda kowace iri shi kenan shi kuma kowane irin kuɗi yana kashe masa kuma ina je har yau wala bai samu makarantar da ya kammala ba isa za ka tada wani ɗan gata ne ɗan dangi ne amma ya kuma ya fi kowa shan wahala saboda iyaka haka Allah ya kaddara mashi wani kuma an tsane shi ana tsara ana duka in ya tsallake ma ya ga in ya tsiba wani ya rubuta tsara da sassaka baya hana ganin da ko to ya ji tsaran ya ji sassakar amma ga ya ji so idan Allah ya rubuta duk al'umma idan ba sa san ka wallahi sun tsaye wannan karatun tauhidi ne karatun aqida ne duk wanda ya rike wannan za ka ba abin da zai same shi yasa idan jama'a suka ce ba sa san ka za ka yi idan jama'a suka ce suna san ka in Allah bai rubuta ba za ka yi an yi lokacin da aka tsaya wani dan takara hawa gare ka banda Allah baka da kowa kuma Allah ya isa masa ya yi mulkin kuma ya fara karya tarihin jihar ko yanzu da yake ganin kuma yana da wata dubara kuma sai Allah zai fahi cikin wata jarrabawa to kenan abun rubutun kaddara shine idan Allah ya rubuta naka ne duk duniya ba ta so Allah zai kai wallahi da yawa daga cikin waɗanda suka zama shugabanni ko a da ko a yanzu ba dan ana son su bane to idan an taru ana so kai dan danki dan uwa masu goyon baya shareholders duk sai sun tsari a sai ba kai ba ka yi fadar ka fita ka yi da kamfi ka kafa kungiya duk ka kare in ka ga kawo ta ta haifa ka da nan komai sai ka zana tafi abu a yi sulhu a dan samu inda za a lanta nasu saboda Allah bai rubuta naka ba ne ba in kuma Allah ya rubuta din ko ba wanda yake son ka wallahi kai ɗaya ka fito ka sa a Facebook na fito takarar gwamnan jigawa wanda ya kalla ya yi dariya wanda ya kalla ya yi dariya ka je aile ka siyo a babur ka siyo fom ka ciki ba a rakiya ka maida ko abin da ne ko wala idan Allah ya rubuta kai ne dujigawa idan ba ba san wallahi sai kai to idan mun sa nan karatun a ramu da mun hinta yanzu abin da yake ba ta mamaki ne ga duk ɗan karatu tsorata suna ganin mutum ɗaya ne zai iya ba su in ya ba su sun samu in bai ba su ba za su samu ba ya kamata mu koma mai yadda Allah mai badawa ne qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka liman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha inda mun sa wannan da mu huta a gurguje manzo Allah da ya bayani wannan sai sai ka sa kanka a inuwa an rubuta kaddara amma dauki alkalamin rubutu ya kare wajafatu suhuf takaddar ta bushe kawai tunda ta bushe za a iya rike ta a daure yasa imamu ba'awi da ya zo a cikin al'aqidatu bahawiyya sai ce wal qadru sirrullahi ta'ala fi khalqihi ita kaddara sirrin Allah madaukakin sarki ne a cikin halittashi ba wanda ya san wannan cikin annabawa ko mala'iku ko manzanni ko makusanta ba wanda Allah ya taɓa nuna wa sirrin Allah ne mai faru da Allah kadai madaukakin sarki ya sani a gurguje riwa da ba ta turmuzi ba ce ta'arraf ila Allah fi rakhai ya arifka fi shidda duk wanda ya tuna da Allah lokacin da yake cikin yalwa yake cikin kunci Allah zai tuna da shi wa alam anna ma asta'aka lam yakul li yusiba duk abin da ya kunce maka dama ba zai tafa ba ko harbi ne idan aka yi aka saka in ka ga bin nan to dama ba zai kafa ka ba in ka ji kau ya kafa ka to dama an yi zai same ka wa ma asabaka lam yakul li yuqta'aka قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وألم أن النصر مع الصبر كسمي كساء رأيك دك إنت نصر فيك والله إذا هذا حكولي ko ba haka bane ba duk wani annabi kafin ya ci nasara wallahi sai da ya hakuri in ka dauki tarihin annabi Musa shine ya isa da kowace mai mai tuwa a cikin alqur'ani har sai da mutane da suka gaya masa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana annabi Musa ya ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malu yace mun sha wahala kafin ka zo mun sha wahala a bayan ka zo yanzu cikin kunci mun sai yace ku yi hakuri dan sannu a lokaci ne Allah zai halakar da abokin gaban ya ba ku kalifanci a bayan kasa sai ga kudin ya lafa da aka zo ga hinar fir'auna zai kama inna la mudrakun rizkan mu za a sai ce kalla inna ma'iya rabbi sai hadi am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib so babu wani annabi da aka bashi nasara ba wani mutum da ya ci nasara a rayuwa a ce bai bugar mai ba babu shi annan nasara ma asabr yana buƙatar kai hakuri dan makaranta da ya sha wahala an tura education GSE kwas daya kwas daya lakta safe asuba karfe 8 a tsayin kida ta kai wai dole ne sai an yi sai za a ci abinci sai an yi digiri za a ci abinci tafiya fa amma waɗanda suka jure wata rai ga suna daga certificate din ya karba ko ya je sabi ya dawo wata rai ya dora Allah ya bashi aiki wata ran kake da ya akai ta sha wahala sai ka turo ta irin wahala sai ya sha duk wata nasara da ka gani wallahi za ta fane tare da hakuri wa anna al faraja ma al karbi in kaga an samu haske an samu dudi wallahi an samu kunci ne kafin shi kai ko neman aure ba a samu sa haka sai an kai akwatin gidan sa sai kai wannan ai iyayen sa ba su da mutunci ma yure sai kun zo kun yi bayanin yadda kuke da mutunci kun yi bayanin ko ba mayu bane in dai tsallaka aka zo ne da ta ai dukan mata yake sai ka zo kai bayani in wata kasar ta ai wannan kai iyayensa ai uwarsa ma kaza da kaza ubansa kaza da kaza ka ce kai an fata a kawo mu a hausa ma a sako a ta aure da kake ganin wallahi ba a samu saka lafiya kana sai an sha kushe an sha hasada haka annabawa wallahi malam ba su ga budin rayuwa ba sai da suka sha wahala da sabon manzo Allah suka yi ga kunci ana da talauci ana da wahala abinci yayi wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya dariya sai wallahi sannu a hankali bana muku tsoron talauci bal faqru akhsha alaikum bana muku muku tsoron talauci idan tafiya ta yi tafiya za a samu buɗi walakin akhsha alaikum ad-dunya abinda nake ji muku tsoro duniya idan an buɗe ta za ku yi gaggawa wajen tara duniya aka miki wallahi in aka ga haske aka ga kofa akwai kuɗi a nan aka ci an tafi nan ne juhi a dawo bace tana fasu haka ma tana fasu da an buɗe duniya za ku zama kuna rikici a kan duniya yadda kuma magabatan ku suka yi rikici a kanta haka za su yi in ba a yi sa'a ba tuhulika kum kama a halakatu duniya za ta halakar da ku kamar da ta halakar da su yanzu rikicin mu duk inda za a samu kuɗi cikin ruwan sauki crypto ku ne na pyramid wane ne duk wani kuɗi har da wani wai mining ko wai kana zaune kana haƙar zinari gidan Allah wai a cikin wayar ka za ka ke mayi ne abada Allah jaba an yi triple c take ko ptc ce ko mai ce shi ne mutumin da ba taɓa jamfara irinsa a najeriya ba duk wani ƙarƙarsa babba a lagos kai da aka taɓa shi shi ne ma duka ɗauka yau za ka kawo naira miliyan ɗaya a yau ɗin za a baka miliyan biyu ka taɓa isa gida ka kawo miliyan goma a baka miliyan goma ka tafi da ita gida ya haka aka sai dai wajen wata uku ko wata tara a lagos ran da ka sa ran nan ake dinka maka dan maza lissafi yake duba rayu ɗin canji da ƴan kasuwa sai ran da suka zuba miliyoyin kuɗi miliyan ɗari da ya ɓata kike na har majalisa sun kasa nemo shi ko ba zai samu ba to ya kamata ka san cewa ba a samun haske wallahi sai an sha wahala ita ce sunnar annabawa ita ce sunnar Allah a cikin rayuwa amma duk wanda ka ya samu kuɗi a kwance to namu ɓarawo ko ɗan nan fara ka da an ce maka ga wai kuɗi za a sa maka a kwani in ka mala ka ko za ka kuɗi yana fitowa kuma ya ce wai kawo dubu ɗari haba da Allah in zan ba da akwata ka matsa kuɗi ya fito kuma dangane ka dubu ɗari ni ban iya matsa wa wata ko hannun aka yi ka ba da dubu ɗari a ba akwata da in ka matsa kuɗi zai ke fitowa da wanda na gani kuma rijiyar man fetur aka masa suka je suka kunce suka samu fayi na farko aka dura man fetur zai gina zaka ce ga ruwan su sun hako koyi ne fetur ne ke fita ya samu zarka ya buga duka toka ya kawo zarka fetur ya sake kawowa fetur ya sake kawowa fetur to nan zaka sai rijiyar a tsaya aka yi cinikin dubunnan kuɗi ya ba da su kaba kawai da aka ji wa kawai ruwa aka ji wa ruwa so duk inda kake ganin sunnar rayuwa ba a fiye samu gaskiya a kwance ba wallahi duk inda ka ga buɗi ya zo ne tare da kunci da damuwa kuma Allah yana takura ka ne yana takura ka ne dan ya cire ka daga ka dawo zuwa ga Allah yasa ake matsa yasa aka ce karshen alkarf alfarz in ka ji haske to wallahi in sha wahala yasa batu da yake cewa wai duk karshen wani tunnel ko duk wani karshen kwarkwaro ko wani rami ko wani fai to akwai haske a karshen sa idan da za ka sa so da ya tafiya ta kilomita ɗari a cikin fai akwai ran da zai gano haske in ya gano haske ne sarari zai fito so haka rayuwa take duk inda ka yi zagonci ka yi kai denawa ita ce problem in kana kan daidai ka nutsa ka ci gaba da tafiya insha Allah za ka kai wa anna ma'al usri yusra kuma wallahi duk inda kunci yake akwai sassauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbansa bayani yake cewa wallahi wannan rana idan da kunci zai zo ya shiga yace wallahi sai sassauci ya shigo ya fado daga sama ya bi shi ya zawo shi ya fito da shi sai Allah ya saukar fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ya saukar sai sai ya saukar tabbas idan an samu kunci akwai sassauci wani sahabi ko wani tabi ya ce ni wallahi duk ran da na ji wahala tayi wahala tayi wahala tayi wahala sai sai in fake da dariya sai aka yi sahi kira ita kare kuma so kai ma ka ji gahi ka ji gahi wajen ka ji kaga su da hike na an gama ko tsire ne in ya gama kasuwa ya ake masa ne ba sauki ya ake eh wahala ta kare kuma in dai ya gama kasuwa to hidi a sauki to hidi da ƙarshen hidi ƙarshen rayuwa wa annama al-usri yusra to wata kike da insha Allah wannan hali da muke ciki akwai kuncin rayuwa akwai wahala akwai mafi mutane sun masu kuma daga laifuffukanmu mutane da sun iya gyarawa sun gano cewa muna da gudunmawa a cikin abin da yake faruwa insha Allah muna sa rai a gaba sassauci zai zo buɗi zai zo insha Allah ta'ala Allah azurta mu da shugabanni na gari da ƴan kasuwa masu adalci masu kula da halin da al'umma suke ciki masu haƙura da ɗan kaɗan ba da yawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa albarka ga ƴan kasuwa masu sassauci wajen saya masu sassauci wajen saidawa abin mamaki yau idan dala ta tashi duk kayan da yake so za a tashi shi amma idan ta sauka za ka ji shigo ina ga masu bin abin da yake tafiya na ke jijjiga akwai lokacin da mafi mafi kankancin sadaki sai da ya kai dubu talatin da ɗaya yanzu a wani fatin mafi kankancin sadaki ya dawo dubu ashirin da biyar da ɗari biyu da wani abu kenan kimar tana ta ƙara amma an kaje shaguna kuma ba ka ganewa kimar ta faru sai ai muna da kaya a kuma lokacin da suke da akwai asuwa din idan ta ƙaru za su ƙara to ya kamata wanda ya ƙara idan ya ƙaru in ya rabu ya kamata mai ya kamata ya rage so gaskiya mun sha wahala mun sha kunci in mun gyara imanin mu mun tuba zuwa ga Allah insha Allah kamar sassauci yana tafa da su abinda muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan mu gyara ne ake da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin